أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan yini yini na goma a watan ramadan a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 22 ga watan hudu a shekara ta 2021 a lissafin miladiya ci gaba da darussan da muke a wannan wata mai albarka kuma a tafsirin alkur'ani da muke kuma karanta tafsirin sa'adi mun tsaya jiya a cikin bayanin da muke karantawa da malam ya rubuta dangane da wasu matsaloli na gado da ake mai da su su ma daga alkur'ani aka ɗauko su lura da cewa tambaya za ta iya zuwa dangane da waɗannan matsaloli kasancewar ba a yi nassi ƙuru-ƙuru a kansu ba a cikin alkur'ani shi ne malam ya bayyana mana cewa muka bibiyi ishara da nuni da faɗakarwa da ƙur'ani yake yi wato da Allah maɗauki a cikin alƙur'ani za mu ga waɗannan matsaloli dukkaninsu suna cikin alƙur'ani mun karanta matsaloli hudu ko za mu tashi na biyar na biyar shi ne alkunsa malam ce wa amma alkunsa فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلا abinda ake ce ma alkunsa shine halittar da Allah ya halitta yana ɗauke da khasa'is na maza yana ɗauke da khasa'is na mata siffofi da suke su ne alama na gane mutum namiji ne akwai su tare da shi siffofi da suke nuna alamar mace ce akwai tare da shi mutum ne guda ɗaya yana da alamomin gane namiji yana da kuma alamomin gane mace to ne shi ake ce ma alkunsa hermaphrodite ko ake ce musu to wannan sun kasu kashi uku akwai kunsa da yake alamu sun riga sun bayyana inda ya fi karkata misali yana da al'aura irin ta namiji yana da al'aura irin ta mace duka ga su to amma kuma sai a samu alamu da suke ƙarfafar cewa namiji ne babba daga ciki wanda har malamai suke magana a kai ita ce yin fitsari da me yake yin fitsari tunda yana da farji yana da azzakari idan fitsarinsa yana fita ne ta azzakarinsa to sai a rinjayar da cewa namiji ne in fitsarinsa kuma ta farjin yake fita sai a rinjayar da cewa mace ne akwai wasu alamun har yanzu bayan fitsari duk da mafi yawan malamai fil qadim abinda suka fi mai da hankali ko kuma suka fi magana a kansu kenan dangane da shi alkunsa alamar babba musamman a babin gado suka ambaci wannan idan yana fitsari ta al'aurar namiji to sai a yi hukuncin cewa namiji ne shi kuma in rabon gado ya tashi sai a yi rabonsa a matsayin namiji ne idan kuma yana fitsari ta wannan al'aurar mace sai a ce to mace ce har ibn munzir a cikin littafinsa na ijma'i ya ambaci cewa duk wanda yake na hafazu qaulahu duk a cikin malaman da ake kiyaye maganar su to dukkaninsu sun yi ijma'i akan cewa shi khunsa yana gado ko ana gadansa ta ɓangaren inda yake yin fitsari idan an lura fitsarinsa na fita ne ta al'auran namiji to sai a wajen gado sai a ɗauke shi a matsayin namiji in kuma aka san haka ne ta ɓangaren farjin yake fitsari to sai a ɗauka mace ce ya faɗi wannan a cikin mudawwana an tambayi imam maliku akan wannan ai an tambayi an yi tambaya akan shin imam maliku yana da magana akan wannan lamari aka ce babu bai ce komai ba akai illa su ibn al-qasim su hunun suka tattauna matsalar cewa a duba dai maganar fitsari mafi yawan dai malamai da suka gabata zancen fitsarin suke ta nan ne ake ganewa to wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyi akwai inda zaka gane za kuma a samu mutum kunsa ne bayan maganar fitsari kuma sai ka ganshi sauran alamu na mazakuta sun bayyana gare shi ya zama yana da gemu wani in ya girma kenan gashi ya fito masa a haɓa kuma jikinsa siffarsa ta namiji da abalat masu ƙarfi ma'ana muscles su ta tashi da kuma sauran dai alamu da suke bambance shi in kuma aka samu alamun matuntaka sun yawaita tare da shi to ana rinja da cewa mace ne nono ya fito ko a ga yana haila to wannan duka ana sa ana iya ganewa ne yaushe sai ya girma yawwa in ko yaro ne ƙarami waɗannan alamun duk ba za a iya gane su ba shi yasa shi magabatan suka fi tsayawa akan zancen fitsari domin da yaro da babba ai duk suna fitsari ta hanyar fitsari nan kuma za a iya ganewa a ina ne yafi to shi yasa har suka ce in kuma fitsarin nasa yana fita ta ƙofofin guda biyu duka ana samu to sai a duba al'asbak ko al'aksar a duba ta ina wace kofa ce ya fara yin fitsarin ta hanyarta kafin ɗayar ma ya fara ita ce al'asbak ko kuma ta ina ya fi yawan yi to wannan shi ma duk da saɓani tsakanin malamai ana lura da wannan ko ba a lura da wannan in ka je littafin fiqihu da daddu duk wannan magana mu a musulunci duk an mana ita dalili in an zo rabon gado ya za a yi mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya to a cikin ‘ya'yan kuma sai Allah ya kaddara akwai irin wannan kun faɗi mata maza ake cewa ko a fassara hausa yawwa akwai na mata na mata daban shi wannan mai halin takhannufi ne yawwa ɗabi'a ce kuma la'alla ma miƙaƙƙen namiji ne yake karkata zuwa ga harkar mace saboda rashin tarbiyya ko wasu halaye da ya shiga ciki ko abin da ya shafi mummunar al'adar nan da maza suke tsakaninsu akan samu irin wannan e amma wannan mata maza a ɓangaren halitta ne shi halitta ce aka halicce shi haka da al'aurar mace da al'aurar namiji lokaci guda to in har za a iya ganewa ta hanyar waɗannan hanyoyi to in gado ya tashi sai a sashi a inda ya fi rinjayen bayan an gane tun yana ƙarami in kuma ya rikice an kasa ganewa dukkan alamun sun bayyana misali ya girma yana da gemu yana da nono yana haila mani na fita ta gaba to wannan shine ake cewa mene mushkil yawwa mushkil ya rikitar ya rikice ba za a iya gane shi ba amma inda za a iya ganewa zukuriya ko unufiya wato mazakuta ko matuntaka to in an zo zancen gado sai a sanya shi a ɗaya daga cikin inda ya dace alkunsa kasancewar a samu kunsa ana samu ne ta hanyoyin ko bunuwa a ce misali ɗa ne ko yauwa in an ce ɗa kaga misali wani ne ya haifi wannan ɗa nasa sai ya zama kunfa ne shi ko kuma a ce ta ɓangaren ukuwa a ce ɗan uwa ne misali ɗan uwa ne ya mutu ya bar ɗan uwansa kunfa ko ko a ta ɓangaren umuma a ce ammi ne ya bar ɗan ƙaninsa ko ɗan wansa an gane ya zama wannan ɗan ƙanin ko ɗan wa ya zama kunfa ko kuma ta ɓangaren wala'i bawa ne aka yanta shi misali amma ba a samun kunsa ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba domin kunsa ba zai aure ba ballantana ya haihu an gane hakanan ba a samu ta bangaren zauji da zauja don me zai aura me wa zai aure shi an fahimci wannan da haka dangantakar da take tasowa asali a babun gado hudu ce kawai dangantaka ta da a ce wannan mamaci ya mutu ya bar ɗansa mene kunsa mata maza ko mamaci ya mutu ya bar ɗan uwansa me kunsa ko mamaci ya bar ɗan wansa ko ɗan ƙaninsa kunsa ko kuma ta ɓangaren wala'i ya ‘yanta ko an ‘yanta shi an fahimta da haka ba a samu ta sauran ɓangarori zauji da zauja da abin da ibn da sauransu akwai ibn kai shine muke zance amma babu ubuwa mun gane wannan yawa to yanzu zancen da mana yake mana shine in an zo za a yi rabon gado sai aka samu ga kunsa kun faɗin nan to za a duba shi ne yake cewa fala ya kulu baya fita daga imma an ya kuna wadihan ko dai kunsa ɗin nan ya zama a bayyane yake an iya ganewa namiji ne shine wadihan dhukuriyatuhu aw unufiyatuhu wato mazakutarsa kasancewar namiji ne ta bayyana don haka sai a yi hukuncin cewa namiji ne au unufiyatuhu ko ya zama cewa alamun cewa mace ce sun fi bayyana an rinjaye da cewa mace ce aw mushkilan ko kuma ya zama mazakuta bata bayyana ba matuntaka bata bayyana ba a cakuɗe yake a rikice yake wannan shi ake cewa mene mushkil mushkil yawwa da mimun mai bamma da shinun sakina kafun din kuma mai kasara ismu fa'il ne saboda ashkala alan nasi ya rikita mutane yawwa halin hali ne wanda yake ya rikita mutane an kasa ganewa to malam yace fa in kana wadihan ku bibi abin nan a hankali in a bayyane yake namiji ko mace ne sai ce fal amru fihi wadihun to lamarin sa kawai a bayyane ba rikici in aka tashi rabon gado me za a yi sai a sa shi a gefen ɗa ne shi ko ɗan uwa ne shi ko ɗan baffa ne ko shi ne baffan a kai na'am ko ɗan baffa wanda yake mene kunsa ko ta hanyar wala'i don haka an gama sai a ce wannan namiji ne ko kuma in mace ce sai a sa shi a babu mene mata rabon da yake da namiji a ciki ko da wasu mata in an zo kansa in namiji aka yi hukunci to sai a bashi rabon namiji in mace aka yi hukunci sai a bashi mene rabon mace kun ga wannan saboda me wazihu eh a bayyane lamarin sa yake a in kana zakaran yau gashi ya faɗa in namiji ne falahu hukumu dhukuri to sai a bashi hukuncin maza a raba gado da shi a matsayin namiji wa yashmaluhu an-nassu al-waridu fihim sai ya zama nassin da ya zo fi azzukuri shine fihim din fi azzukuri yashmaluhu nassin da ya zo dangane da maza duk inda zaka kawo wata aya da take magana akan maza to da shi a ciki yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadd al-unthayayn haka in an zo an yi hukuncin wannan kunsa din namiji ne in aka zo rabon gado rabo nawa za a bashi rabo biyu na wato na mace ɗaya an fahimta in aka yi hukuncin mace ce to shi kenan shi ma sai a sa shi a gefen mata in sai a kasa yadda zai samu kashi ɗaya an gane insha Allah wa in kanat unsa to shi ma haka falaha hukumul inasi wa yashmaluha an-nassul warid fihinna duk nassin da aka yi magana akan mata a rabon gado sai ya zama ya shafe ta yanzu sai a rika cewa ta saboda mace ce ko in namiji ne kuma a ce shi yawwa wajen ishara zuwa gare shi wa in kana mushkilan to in ya rikitar ba a iya ganewa waɗannan alamu ba fa in kana zakaru wal unsa la yakhtalifu irsuhuma in irin gadan ne wanda ko rabon gadan da namiji da mace babu bambanci a tsakaninsu ne kal ikhwati lil ummi ko kaman idan yan uwa ne yan wanda uwa ɗaya ta hada su dama me aka ce fa in kanu aksara min dalika fa hum shuraka'u fi thuluthi shuraka'u fi thuluthi yani la farqa baina dhukurihim wa inasihim ko ba bambanci tsakanin maza da mata to in irin wannan gadan ne ba rikici shi ma sai a raba daidai wa daidai an gane insha Allah fal amru fihi wadih shine mallan yace wannan shi ma lamarin a bayyane yake wa in kana yakhtalifu irfuhu bi taqdiri dhukuriyatihi wa bi taqdiri unufiyatihi in kuwa irin raban raban nan ne wanda gadan yana bambanta in an kaddara shi namiji ne ya bambanta da in an kaddara cewa mace ne an gane walam yabqa lana tariqun haka ne ko kuma ya zama cewa ba mu da wata hanya ilal ilmi bidhalika ta yadda za mu iya gane wannan mana ba wata hanya da za mu gane to lam nu'tihi akthar taqdiraini to ba za mu bashi abin da yafi wannan gwargwadon na halayen guda biyu ba ba za a bashi sama da rabon namiji ɗaya ba ba za a bashi sama da rabon mace ɗaya ba an fahimta sai a sashi a tsakiya to a nan malamai suka saba akan wannan mas'ala zuwa mazhaba wajen hudu ya za a yi in irin wannan hali ya uku idan mushkil aka haifi mutum da irin wannan sifa kuma dai kun riga kun gane da wazihul bukuriya da wazihul unusiyya da kuma me mushkil su ne iri uku kenan to aka zancen mu kenan kun ga in muka kalla duk ya tattaro ya sake tsukewa a ina a mushkil yawwa a wazih sai a ilhaƙinsa da ɓangarorin da ya fi bayyana zuwa gare shi to in mushkil ne a nan ne kuma rabon gadon ma shi ma ya zama mushkil ya zama an saba a kai wannan su ce wannan wannan su ce wannan daga cikin abin da malamai suka ambata na wannan mas'ala kowace mazhaba za ka iya cewa tana da ƙaulinta daban mazhabobin nan guda hudu zan tsaya a kansu saboda shahararsu da kuma kasancewar su ne littattafansu za ka samu in kana so ka yi bincike a kan wannan matsala abun mazhabar hanafiya sun ce shi mushkil ɗin a yi masa mu'amalar abin da yake shine yafi cutarwa gare shi cutarwa nan ku gane ma'ana abin da yafi ƙasa idan in an ɗauki cewa namiji ne rabansa ai kun san zai fi yawa akan in an ɗauki cewa mace ce to a mazhabar hanafiya suka ce a ɗauki cewa kawai mace ne a bashi rabon mace an fahimta su abinda suka faɗa a nan suna cewa ko da yake akwai wani abu da na manta a ban ambata muku ba sun ce ana raba wannan halin gida biyu halin farko ya zama cewa ana sa ran siffofin za su bayyana har a gane namiji ne ko mace to in za a iya jira takaitaccen jira har ya bayyana to a jira har sai ya bayyana namiji ne sai a yi rabon gado ya bayyana mace ce sai a yi rabon gado in kuma ba za a iya jiran ba saboda magada ba za su iya jira ba ko lokacin da tsawo misali jariri ne ko yaro ne karami bai kuma halin da za a iya gane wannan abu la'alla sai an ɗau lokaci sai aka ce a'a kawai a yi rabo to a irin wannan halin za a yi rabo kafin abin ya bayyana to shi ne sai a yi wannan ita sai a yi masa mu'amala ta al'abar ta yadda dai kaga bai zalunci kowa ba an fahimta yawwa a mazhabar shafi'iyya suka ce su kuma gaba ɗayan ne za a yi wa mu'amala ta al'abar ma'ana a dawo da kowa rabansa yadda ba shi ne zai samu mafi yawa ba ma'ana ta yadda in ma'ana sauran sai a ajiye ku fahimta inda wani ƙari da ya rage sai a ajiye shi har ran da abin ya bayyana cewa namiji ne sai a zo a raba wa sauran rabansu kowa ya samu kun fahimci abin ma'ana idan aka zo sai a yi rabon a matsayin dukkansu mata ne kaga ai akwai abin da zai rage sai a ajiye sauran shi dai wannan mushkil an fidda shi nan gabaran da ya bayyana cewa mace ce to ya tabbata a mace sauran sai a ba su rabon mazansu shine abin da ake nufi yawwa mazhabar malikiya kuma sai suka zo da tawassuti a kowanne hali a mazhabar malikiya suka ce abin da za a yi shine shi mushkil din nan in aka tashi rabo a bashi rabon rabin kai a ba shi rabin rabon namiji da rabin rabon mace kamar yaya suka ce misali idan mutum ya mutu ya bar ɗaɗaya namiji da kuma abin haihuwa wanda yake kunsa haka ake faɗi ko ɗa namiji bayyanannen ɗa namiji da kuma abin haihuwa wanda yake mene kunsa ne shi kuma bai bayyana namiji ne ko mace ba muskil ne to in aka zo sai suka ce abinda za a yi shine a kaddara takadirin gida biyu in muka kaddara cewa namiji ne nawa zai samu daidai wa daida tare da wancan dan uwansa ko in an bar musu misalin mu da muke yi kullum na nawa sha biyu misali sai ya zama kowanne zai samu shida shida haka ne yawwa wannan ba rikici in namiji ne in mace ce fa wannan takwas wannan hudu saboda lizzakari mislu hazzul unsayi to kun ga idan a namiji ne zai samu shida ko in a mace ce zai samu hudu to sai suka ce sai a bashi biyar wani ita ce mazhabar malikiya sai a bashi biyar kaga kenan ba a bashi ya kai namiji ba ballantana a ce ya zalunci gefen namiji sannan kuma ya ya dan dara na mace ta yadda koma me ya kasance dai ba a cuce shi ba an fahimci wannan to ne ita ce mazhabar malikiya shi yasa da ma suke cewa idza idza mata insanun wa taraka ibnan wa waladan khunsa falil khunsa khamsatun min isnatay ashar haka ma nafsin suke faɗa a cikin littafin malikiya duk kana duba za ka ga wannan idan mutum ya mutu ya bar ɗa namiji ɗaya da hunsa to kawai shi kenan shi hunsa ɗin yana da nawa 5 over 12 saura nawa 7 over 12 sai zama nawaye na wancan namiji ne mutu haƙaƙa an fahimci abu yawwa to su sai suka tsaya akan wannan su kuma hambaliya sai suka raba abin biyu suka ce in kana yurja zuhuru halihi in ana sa ran cewa halin zai bayyana to yu'amalu jami'u bil aqal ayi mu'amalar baki ɗayan su da aqal kaga sun dauki kamar mazhabar shafi'iyya ko sannan sauran abin da ya rage a ajiye har lokacin da abin ya bayyana sai a sake rabo wa in lam yurja zuhurul amri in ku ba a sa ran abin zai bayyana ta bangaren mai misali a ce ya mutu ko kuma ya balaga alamun ba su bayyana ba shine halin an fidda rai ko ya mutu a mushkil kafin ya balaga yawwa mata wa huwa saghir ko kuma ya girman ya balaga amma siffofin duk akwai siffofin maza da su sun yawaita siffofin mata sun yawaita ba yadda za a iya kaga kenan an fidda ran a samu wani lokaci da zai bayyana suka ce to in haka ne me zai faru ya akudul mutawassit sai suka ɗauki mazhabar malikiya kun ga kenan mazhabar hambaliya khalitun ne min shafi'iyyati wal malikiyyati in kun gane ne ko yawwa shafi'iyya sun ce a raba raban mata a jira malikiya kuma suka ce kawai a yi tsakatsaki a bashi rabin rabon wannan da rabin rabon wannan me yasa ɗazu na ce muku rabin rabon ai ba mu yi bayanin yadda ya zama rabi ɗin ga kowa ba ko yanzu idan aka ba shi biyar biyar ɗin nan me inda a halin namiji ne shi da zai samu ko ba haka ba yawwa to zai zama shi in aka nawa ne rabon namiji shida to shi kuma in mace ce nawa zai samu uku to kaga ukun nan me rabin na namiji ne to in aka ba shi biyar an ƙara yau a suna cewa kai a ƙara ɗaya akan rabon kowanne a kan rabon mace a rage ɗaya akan rabon namiji to shine kaga an ƙara ɗaya a rabon mace in tana mace shine hudu an ƙara ɗaya a rabon namiji kuma a rage ɗaya to shine za a ba shi biyar an fahimci abin to nan dai shi kansa mushkil din ashkala almas'alata fasarat hiya nafsuha mushkilatan shi yasa babin gado wannan mas'ala tana da cikin mas'alolin da tsaya so ake tsayawa sosai a koyi yadda za a yi ta dalili dai da yake mutane ba a damu sosai ba kasancewar samun wannan halin nadir ne jidda yawwa shi kuma kamar da malamai suke cewa wan nadiru la hukma lahu to duk da yake tunda nan kuma babin dukiya ne ba a cewa la hukma lahu ba a zalintar mutum dole tunda haƙƙi ne da nasa a ciki dole a fitar masa haƙƙinsa dole dole da yana da hukunci to hukuncin tunda babu nassi sai da wannan ijtihadin da za a yi amma dai kun gane matsalar yadda take mai can ƙarin bayani kuma ya koma littafin fiqh ya je gaban malami ya karatu to mu koma maganar malami السعدي يتي وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبت- وبتقدير أنوثيته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك يزم با وتهنيا دام إيه غاني نمجي نيكو مچه تو لم نعطيه أكثر التقديرين بدام باشي سمدا واتو تقدير كون ينيبا لاحتمال ظلم من معه من الورثة saboda zai yiwu a zalunci waɗanda suke tare da shi na sauran magada walam nu'tihi al-aqal kuma ba za mu bashi ƙasa ba lihtimali zulmina lahu don gudun kada mu zalunce shi don haka sai a bashi tsaka-tsaki fa wajaba at-tawassut bayna al-amrayni wa suluku a'dali at-tariqaini don haka abin da yake wajibi shine a shiga hanyar da take ita ce mafi tsakiya kuma a ɗauki mataki wanda yake shine mafi adalci wannan dai matsala kamar da ambata zaka fi gane ta idan ka karanta ta a littafan da suke bayanin wannan kuma a littafan fiqh yace qala ta'ala Allah madauki yana cewa i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci kun ga abin da yake nufi dama ai so yake nuna mana duk waɗannan hukunce hukuncen suna da mahalli a ina a Qur'ani to ga ayar da ta nuna mana hukuncin mushkil shine ai adalci adalcin nan shine wannan tawassuti din ba a zalunce shi ba bai zalunci ba musamman a halin da ba a sa ran wani abu zai faru amma halin da ake sa rai kun ga akwai kofar gyaran abin da aka yi ko in halin raja'i ne cewa ana sa ran zai zo ya girma har ya bayyana namiji ne ko mace domin in dai an girman galibi ana samun bayyana akwai abin da kuma malaman zamanin yanzu suke ambata ban ambata mana ba wannan duka magana da malam yayi da magana da zaka samu a littafan fiqhu an gina ta ne akan abin da malamai na da a cikin littafan fiqhu suka ambata a zamanin yanzu akwai hanyoyi ƙari akan maganar iya fitsari da za a iya ganewa ina wannan mushkil ya karkata ta hanyar bincike na zamani ta chromosomes ɗin da za a gane wanne ne ta ina ya fi karkata za a iya gane wannan nan tunda shi wannan ba magana ce ta ɗa da yake ciki ko ɗan taye a ciki a ce an kasa gane namiji ne ko mace ba a'a wannan an riga an halicce shi tunda ko an halicce shi Allah madauki ya sanya cells ɗin da aka hada aka gina jikin ɗan adam sun bambanta da irin cells da suka gina jikin mace an gani su ne aljinat da ake cewa da larabci to kuma ana kowanne da irin khasa'is ɗinsa siffofin da ya bambanta da su to ana iya gane wannan ta hanyar haka in aka yi bincike za a iya to shi a zamanin yanzu malamai sun ba da fatawar in za a iya ganowa ta hanyar wannan binciken cewa namiji ne wajen gado a haɗa shi da maza a yi masa rabo kaga an fita daga wannan abun ba zancen an zalunce shi ko ya yi zalunci an fahimci wannan yauwa kaga wannan ba rikici bane dan an halatta bincike a dogara da shi a irin wannan babi dan saboda in ka kula da littafan magabata can baya har tattaunawa ma suka yi akan in ba ta hanyar fitsari ba saboda suka ce fitsarin ba ya ne a ciki hanyar ta ina mutum yake fitsari ko shi abin halittar wannan yake fitsari tunda dai sanannen abu ne suka ce duk wanda Allah halicce shi a matsayin mutum to ko dai namiji ne ko mace babu wata halitta tsakatsaki ba namiji ba ba mace ba don haka in dai da wannan abin aka halicce shi wannan jinat din wannan cells din da chromosomes din to in aka yi binciken za a iya ganowa shi yasa kaga ai a zamanin yanzu ba wasu suna zuwa ana yi musu operation daga namiji su koma mace ba ko ba ku taba ji ba ana yi mutum ɗan namiji sai ya je a yi masa operation sai a canza su waɗannan cells ɗin da suka gina jikin domin su ne suke tohowa har a samu girma ko ba haka bane to waɗannan in aka je aka yi operation za a iya canzawa a in aka sa na mace sai ya koma mace in aka sa na namiji ya koma namiji sai ka ji murya ta yi gwararan sai ka ga gemu ya fito in namiji aka mayar in kuma mace ne aka yi sai ka ga ya koma da tsari da nono yana fitowa sauran matuntuka jikin ma ya koma irin sifil sifil irin na mace duk ana yin wannan yanzu saboda me ai ilimi ne aka kai ga a gano cewa asalin halittar daga wannan aka yi kar wani ya ce a shekenan dan adam shi ma yanzu yana halittar mutum ɗinsa ba haka bane aikin da komai yana koma zuwa ga wannan chromosomes da cells din to a ina su ina wanda zai iya kirkiro nasa sai dai ka yi daga na Allah ko ba haka bane da kenan dai ba wani mutum aka yi ba na Allah din ne aka yi abin dinsa aka babbata shi aka shiga aka yi masa wani abu kuma waɗannan abubuwan duk suna cikin abubuwan da yake haramun ne a yi su yau kada wani ya ce in mun yi shuru ya ce to ko ya halatta ne hakan a'a haramun ne yana cikin taghyiru khalqillah تغيير خلق الله كما نفس القرآن ني الله مأكي يا هنا قاتنا في سورة النساء كو فلا يغيرن خلق الله يو ما لم يكن أذامن يزدسني فتوى أكن هكا تو أما ما لم دا da suka tattauna wannan mas'alar ta kunsa suna cewa akwai wasu hanyoyin daban-ban da wannan ta hanyar fitsari har wasu cewa suka yi wani zance da aka kafa shi akan ban san dalilinsa ba wasu abubuwan ko an gina su akan isra'iliyat ko kuma yaya amma dai wani hankali aka yi amfani da shi suka ce ƙashin ƙirji na ɗa namiji adadinsa sha takwas ne na mace sha bakwai ne don haka idan aka samu wannan kunsa ɗin in akwai hanyar da za a iya samun a lissafa ƙashin ƙirjin in dai sha takwas ɗin ne to kawai an fita daga wannan matsala ba sai an jira zancen fitsari ba ko wani abu a yi hukuncin cewa namiji ne wasu hadda cewa kissar wai dalilin haka shine kasancewar annabi adam lokacin da aka halicce shi an halicce a lokacin da aka halicce shi wajen halittar matarsa daga ƙashin ƙirjinsa guda ɗaya aka halicci hawa shi yasa yau aka san abin kenan na faɗa ko na namiji shine sha bakwai na mace sha takwas yau saboda ai na namiji aka balla aka yi mace haka wasu suka faɗi amma nan a ilmance a zaman nan ta ban ga wannan zancen ba gaskiya yauwa shin haka ne abin yake wannan masu ilimin abin ne su ya kamata mu tambaya eh su ya kamata su binciko su gaya mana ma za mu tambayi wasu yauwa na faɗa mana ne kawai dan na gani wasu malamai sun faɗi wannan a cikin wannan yana nuna mana malamai ba sa barin duk abin da zai sa hukuncin Allah ya fita a abu to ba sa wasa da shi abin ni ya ban sha'awa yadda malamai tunaninsu har ya kai zuwa ga waɗannan al'amura ɗin wani ya nuna maka gaskiya wato musulunci ilimin da ke cikin littattafan addinin musulunci da bayanan da malamai suke wallahi ba karami bane kuma yana da faɗin da ya fi ƙarfin a ce ka mamaye komai ka san shi duka yauwa yau ka san wannan gobe kuma ka san wannan yau sai ka ga wannan abun an hararo shi za ka samu irin wannan faradiyat din da yawa a cikin littattafan mazhabar hanafiya mazhabar hanafiya da yake mazhaba ce da in ka kwatanta ban ce gaba ɗayanta ba in ka kwatanta da sauran mazhabobi uku na malikiya da shafi'iya da hambaliya sun fi ɗan dogaro akan aƙaliyat sama da sauran sauran sun fi kusa da maganar nusus da hadisai to za ka sami irin wannan ana ce musu faradiyat yau assumptions cewa a yi azumin kaza muƙaddara kaza in an samu kaza to ya za a yi kaza to suna nan da yawa to za ka ka samu wannan kuma yana cikin dai abin da malamai suka hararo suka tattauna to mu bar shi haka yace ina ne فوجب التوسط يوا قال تعالى Allah maɗauki ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan haka dalilin mu na alqur'ani dangane da kunsa shine ai adalci alamarin sa domin yin adalcin nan shine aqrabu littaqwa yafi kusa da tsoron Allah falaysa lana tariqun ila al'adl dan haka ba mu da wata hanya zuwa ga yin adalci fi misli hada a irin wannan yanayi akthara min hadha at-tariq al-madhkur fiye da wannan hanya da aka ambata malam da ya takaita wannan zancen ne amma maganar ta fi karfin haka tana da fadi da yawa in ka koma littafin fiqh dama kamar da na ambata mana maqsudun malam sa'idi ba bayanin mas'alar a fiqhunce ba maqsudin sa me manufarsa ita ce ya bayyana mana yadda abun ya samu asali daga alqur'ani yawa amma duk mai san ya san mas'alar hunsa zai iya karanta wasu daga cikin littafan gado an bayyana wasu daga cikin wasu kuma daga cikin littafan fiqhu mutawwalat ya duba yadda aka yi ta'asilin a mas'ala din kuma a hado da buhus na zamani akwai bincike bincike na zamani da aka yi a jami'o'i na samu da yawa na bibbi wasu da yawa kuma za su iya gamsarwa in mutum ya je ya same su zai samu ƙarin bayani mai yawa akwai rubuce-rubuce wasu na PhD wasu na masters a jami'o'in kasashen Laraba wasu da Larabci wasu an yi da Turanci zaka fa'idanta akan dai wannan su hermaphrodite dangane da abin da ya shafi alakar su da gado manufan mu dai mu anan maganar fahimtar nasoshin alkur'ani da kuma abin da malam ya ambata mai son karin bayani da budadawa sai koma waɗancan littafai yace wa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma mun sani dama Allah baya dora mutum sai abin da zai iya tunda Allah madauki yace mai adalci to adalcin zamu yi ijtihadi ne kun ga shi yasa in ka lura kamar da muka ambata adalcin da malaman fiqh suka yi a mazhabobin nan guda hudu ba a hadu ba kowace mazhaba da ijtihadin ta ko wannan saboda me saboda mas'alar babu nassi a ciki kowanne kokari yayi ya hango hanyar da za a sami me abin da yake ya fi kusa da adalci don haka ayar da za ta tabbatar da wannan ita ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa kuma wajen abin da zamu mu yi gurgurdan abin da zamu iya dan kamar da Allah madaukaki madaukaki ya faɗa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da kuma Allah madaukaki ya ce fattaqullaha mastata'tu yawa ku yi abin da Allah madaukaki ya umarce ku gurgurdan ikon ku wannan hadisin manzo Allah sallallahu ya fassara wannan ayar kamar da kuka sani cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu abinda na hana ku ku hanu itlaqan yawa ba zancen istita'a saboda me domin dama duk abinda Allah ya hana mu abu ne da zamu iya hanuwa bai hana mu wani abu da ba zamu iya hanuwa ba abinda ku aka umarce mu to saboda tafawutul qudurat tafawutul khilqa saboda yadda muka bambanta a ikon mu da karfin jikin mu da kuma halittar mu to kowa gurgurdan ikon sa mace bata kai namiji karfi ba to amma wata macen ce da wani namiji ko ba ka ba zaka iya samun wani wata macen ta fi wani namijin karfi zaka kowa abin gurgurdan ikon sa in zaka iya kai in ba zaka iya ba yi na ƙasa wannan shine abin da ya shafi a dokokin musulunci generally wannan kuma magana dai da muke a nan ta gadon alkhunsa mun gama da wannan biyar kenan mu je ta shida wa amma mirasul jaddi amma gadon kaka kaka anan shine aljaddu sahih suna kiransa aljaddu sahihu aljaddu sahihu shine abul abi uban uba wanda ya haifi uba ma'ana kaka wanda ya haifi babanka to idan mutum ya mutu babu baban amma akwai kakan wato baban baban an gane to shine kakan da za a tattauna a matsalarsa yanzu ana yawa wa amma mirathul jaddi ma'al ikhwati al ashiqa'i aw li abin wannan matsala ce yaya gado zai kasance tsakanin kaka da ya haifi uba idan babu uban da kuma ‘yan uwa shaƙiƙai ko li'abbai, nan ba a zancen ‘yan uwa waɗanne li'ummai, domin dama zancen su daban, ayar da ce magana su daban. Mun gane wannan? Ba jiya abin da muka karanta malam ya mana bayani ko in ce shekarun jiya wa amma mirasul ikhwati wal akhawatul ashiqa ayi mana wannan zancen ko ga inda ake fahimto shi daga yastaftunaka ayar karshe a suratul nisa yawwa to wannan zancen ya shafi al'ashiqa wa al'iqwa lil abi to su din in suka haɗu da kaka shin kaka zai sha makance su ya hana su gado ko kuwa ba zai sha makance su ba ya risuna ma'ahu za su yi gado tare da shi wannan matsala ce da aka saba mazhabobi guda biyu manya sai abubakar da ibnu abbas da ibnu umar da aisha da yawa da kuma wasu da yawa daga cikin tabi'ai sun tafi ga cewa kaka a matsayin uba yake don haka in an same shi duk wanda uba zai sha makance shi ma zai sha makance shi mun san kuma ka'ida in mutum ya mutu ya bar mahaifinsa sannan ga ‘yan uwansa ba shi da ɗa ga kuma sai ‘yan uwansa shaƙiƙai ko li'abbai ga baba yana nan uba namiji ba uba da ba ba buƙatar maka ce uba namiji babauci ne ba ta hausa ne ana cewa uba kawai uba ƙoƙarin ƙara fito da abu ne sai hausar ta ɓaci yawwa uba shi ne uba to ga uba kuma ga ‘yan uwan shaƙiƙai ko li'abbai me hukuncin za su yi gado ko ba su yi gado ba ba za su yi gado ba uba ya kwashe dukiya ya sha makance su in akwai wasu ashabul furudi a basu sai kuma uba ya ɗauke dukiya mene ta asiba to idan ba uba ya mutu sai ga ubansa shi wato kakan wannan mamaci shin shi ma zai sha makance waɗannan ‘yan uwa to wannan ita ce mazhabar sayyidina abubakar da ibnu abbas da ibnu umar da aisha duk suka ce i kaka matsayinsu ɗaya da uba don haka in dai akwai kaka to ‘yan uwa sun faɗi abinci ƙauli na biyu shine ƙaulin sauran alkhulafa salasa da umar da usman da ali da kuma wasu da yawa su ma daga cikin sahabbai suka ce su kuma lalle kaka baya sarayar da ‘yan uwa shaƙiƙai ba zai hana su ba sai dai a ba shi wani abu ko kai kowanne a faɗi iraban don halayen suna da yawa yawa hali in kaza ne ga yadda za'i in kaza ne ga yadda za'i in akwai wasu ashabul furudi ga yadda za'i in babu ashabul furudi ga yadda za'i don haka akwai sabani shi ma a matsalar ita ma tasun in an dauki za su yi gado amma dai babban abun matsala biyu ko in ce kauli biyu hajbi da kuma rashin hajbi wannan su ne mazhabobin guda biyu to malam yarin ja yadda hajbi an gane mazhabar da ya tafi zuwa gare ta ita ce dama mazhabar hambaliya mazhabar da abubakar da sauran waɗanda na ambata mana suka tafi zuwa gare ta to shine ya ambata mana wajihin a ɗauko wannan hukuncin wannan ra'ayin a samo shi daga alkur'ani ku fahimce shi zancensa ba ƙwalƙwale matsalar da yin ta yadda za a fayyace komai a ce to ga yadda za a yi rabon ba an gane ko kuma ya fifita wannan ya riga ya fifita kuma sannan yana so ya nemo maka dalilan hakan daga alkur'ani shine fiyakin zancen sa an fahimta insha Allah to mu je mu je wa alaikum eh mm akwai mene kada mutum ya fahimci a wancan zamanin sun sayi abubakar akwai taƙasimin mai yona akwai bukatar sai an nanata shi kana magana da mutanen da yawa mafi yawan su ɗaliban ilimi ne abin da yake faɗa shi ne da muka ce fahimtar abubakar da fahimtar umar da kaza da kaza abin da ake nufi abin da aka ruwaito a cikin littattafan asar na ra'ayoyin fatawarsu ba raba kai suka yi tun a wancan lokacin da mazhabobi mazhabar abubakar mazhabar kaza ba haka ake nufi ba an gane ai na jin ba mai fahimtar wannan ma ko ko kuma a ce mazhabobin nan na hanafiya da malikiya da shafi'iya da hambaliya kada wani ya ɗauka fa akwai su tun zamanin abubakar haba ba Allah duk mai karatu ai ba zai tafi wannan ba shi ko wanda ya san abu hanifa ya san maliku ya san shafi'i ya san ahmad bin hanbal ai ba zai kawo wannan ba dukkaninsu wanda ake maganar ya ga sahabbai shine kawai abu hanifa sauran ko atba'u tabi'in ne su maliku da shafi'i yawa kun sani dai abu hanifa shekara ta 150 ya rasu maliku 179 ya rasu shafi'i ɗari biyu da hudu ya rasu ko ahmad bin hanbal ɗari biyu da arba'in da ɗaya ya rasu to kaga wannan zancen ku ai yayi nisa da zamanin su sayyidina abubakar ko ƙanshin abubakar ba wanda ya je a cikin su ƙanshi ballantana da haka ba wannan zancen muke ba amma dai kun gane me ake nufi kuma tambayar sa tana da fa'ida cewa kada mai sauraro da bai san waɗannan abubuwan bai rikice har ya kawo wancan "Ah, to ashe mazhabobin nan kaza Eh, dama kullum in ana karatu a rika fahimtar sa gwargwadon siyakin da ake magana ko yawa da a ce muna magana ne akan tarihin mazhabobi to wannan bai halatta a bar wata kofa da za a iya wannan fahimtar ba amma tunda ba wannan ne zancen mu ba dama wannan magana ma ba za ta taso ba إن شاء الله وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لا shin za su yi gado tare da kaka ko ba za su yi ba kaka ku gane kada wani kuma ya ji sayyidina abubakar a nan ya ce to ina magana da aka ce sayyidina abubakar ya baiwa kaka sudusi to waccan kaka mace ce kaka mace ita ake zance an fahimta ita ita ce sayyidina abubakar ya samo da ya tambayi sahabbai al-mughira ibn shu'ba da muhammad ibn maslama suka ce sun ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bata sudusi shine abubakar ya hukunci aka bata sudusi wannan zancen zancen mu daban anan kaka ne uban uba shin zai ture yan uwa shakikai ko ba zai ture su ba to shine sabanin da aka yi tun zamanin sahabbai waɗannan suke an ruwaito daga gare su cewa in dai da kaka to ya ture ƴan uwa waɗannan kuma suka ce ko da da kaka ƴan uwa za su samu gado shikenan saɓani to shine ce za su samu gado tare da shi amla malam abdurrahman bin nasir sa'idi yake cewa faqad dalla kitabullah littafin Allah dai yayi nuni ala qawli abi bakrin as-siddiqi yayi nuni zuwa ga ra'ayin da kuma fatawar abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa anna al-jadda yahjibu al-ikhwata ashqa'a aw li abi an gane aw li ummi kama yahjibuhum al-abu cewa kaka zai sha makance ya ture ya angije ba fa da kokowa ba yawwa da shari'a ya ture al'ashiƙa ‘yan uwa shaƙiƙai da ‘yan uwa li'abbai da ‘yan uwa li'ummai kaka yana ture su kama ya hajibu humul abu irin dai yadda uba na mamaci in an same shi shi ma yake ture su ya hana su gado wa bayanu zalika to ga yadda bayanin zai zama cewa alƙur'ani ya yi nuni zuwa ga haka ku biyo mu ku ji maganganun sa'adi duka fiqihu ne amma duk a cikin tafsiri ne yana ƙara maka fahimtar alqur'ani ko ba haka ba don haka darasin mu yana nan a tafsirin ake sai ce gashi wa bayanu zalika anna aljadda cewa shi kaka abun shi ma uba ne abun nan khabar ne yawa anna aljadda abun yawa kaka shi ma uba ne fi ghairi mawdi'in min alqur'ani a wurare ba guda ɗaya ba a cikin alkur'ani an faɗi haka ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce iz hadara ya aqubal mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa hmm ne yawa hujja tana ina lafazin aba'ika gashi Allah madauki yana bamu labari cewa yayin da mutuwa ta zo wa annabi yaqubu annabi yaqubu waye shi dan waye dan annabi ishaqa ne annabi ishaqa kuma dan waye dan annabi ibrahim to da mutuwa ta zo wa annabi ishaqa an annabi yaqub shine sai yake cewa ƴaƴansa wanda daga cikin su akwai annabi yusuf ko yake ce da su mata abuduna min ba'di baya nawa za ku bautawa qalu sai suka ce na abudu ilahaka abun bautarka shi za mu bautawa abinda kake bautawa Allah da kake bautawa shi zamu bautawa wa ilaha aba'ika kuma abun bautar iyayenka ya amfani da lafazin aba'u ko iyaye maza yawwa suwaye sai kawo badal sai amfani da badali sai ce suwaye iyayen nan Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa to in ka ɗauko annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaqa kowanne ka faɗi alaƙarsa da annabi Yaqub ya suke Ishaqa babansa ne don haka shi abun ne ko yawwa abun ne a ma'ana a yadda kowa ma ba rikici Isma'il ko da ke aga abun kowa ma tun da dai Qur'ani ya faɗa ma bai kamata a samu rikicin ba dama hujjar hakan ake nemowa yawwa annabi Isma'il fa me shi dangane da annabi Yaqub ammi ne baffa ne domin shi annabi Isma'il dan uwan Ishaqa ne duka annabi Ibrahim ya haife su to annabi Ibrahim kuma me kaka ne to kaga ga nassin alqur'ani kaka an kira shi abu domin an sanya shi min jumlatil aba'i ko aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaq ashe kenan aljaddu abu an gane hujjar yawwa har zuwa ƙarshen aya wa qala yusuf alaihi salam annabi yusuf shi ma alaihi salam yana cewa wattaba'tu millata aba'i na bi hanyar iyayena addinin iyayena a kansa nake su waye iyayen sai ce Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ya shigar da shi waye mai magana annabi Yusuf Yusuf kuma waye babansa Yaqub to ga babansa Yaqub Ishaqa kuma me kaka ne Ibrahim kuma baban kaka ne ko ba haka bane yawwa shine baban kaka kaga da yake nan shi ma kaka ne don haka nan kakanni an kira su mene aba'u yawwa shine hujjar anan fasammallahu kaga kenan anan Allah ya sanya sunan aljad ya kira shi ko wajaddal abi da kakan uba duk ya kira su aban kowanne ɗaya daga cikin su ya kira su da suna uba fadalla zalika ala sai wannan yayi mana nuni akan annal jadda bi manzilatil abi ashe kenan kaka yana matsayin uba yarithu ma yarithuhu al abu zai gaji abin da uba zai gada wa yahjibu man yahjibuhu zai sha makance wanda uba zai sha makance wa idza kana al ulama qad ajma'u to mutsaya nan ko kun ce lokaci yayi haka ne wa idza kana al ulama qad ajma'u ala anna al jadd hukmuhu hukmu al abi to sai zama anan zamu tashi insha Allah ta'ala ana dai fahimta insha Allah Allah ƙara mana ilimi, Allah ƙara mana basira, Allah tabbatar da mu a tafi a tafarki madadaci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.